fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma da'ifatun minal mu'minin waɗannan ayoyi guda biyu a farkon suratun nur Allah maɗaukakin sarki ya fara da cewa suratun an zannaha wannan wata babbar sura ce da muka saukar da ita tun daga nan mun ji wani motsi na nuna girman aya ko na nuna girman sura suratun an zannaha wannan wata babbar sura ce da muka saukar da ita wa faradnaha kuma muka wajabta yin aiki da ita akan kowane musulmi wa anzalna fiha ayatin bayyinatin a cikin wannan sura mun saukar da wasu ayoyi bayyanannu a cikinta ta la'allakum tazakkarun waɗanda in dai kun yi aiki da su za ku azantu azaniyatu kaga mazanaciya wa zani da mazanaci in an same su da cikakkun shaidu fajlidu kulla wahidin minhuma na jalja ku yi wa kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari amma idan ba su yi aure ba budurwa da saurayi an same su sun yi zina ba a yi wa kowane ɗaya daga cikinsu bulala ɗari in dai ba su yi aure ba wala ta akhudhukum bihima ra'afatun fi dinillah kada tausayi da wani jin ƙai ya kama ku dangane da su a cikin lamarin addinin Allah wani burburko da za su yi ko wani shiɗewa da za su yi ko wani rikicewa da za su yi lokacin da aka yi musu wannan bulalolin to kada tausayi ya sa ku bar adadin da Allah ya ce kar tausayi ya sa a yi musu bulalar sama-sama, kar tausayi ya sa in za a yi bulalar ɗari a ce aikin da ba ta da lafiya, ba ta da lafiya, kaza kaza ne, a yi masa hamsin shi ke na a Allah ɗari ya ce. Tausayi ya ɗauke ku, ku yin abin da aka ce a yi a cikin lamarin addinin Allah. Kuma ana buƙatar وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين wasu jama'a daga muminai su halarci lokacin da za a yi musu bulala jama'a daga muminai su halarci lokacin da za a yi musu bulala ita kaɗai ce aka samu ko jirgin aka samu to a yi musu bulala a gaban jama'a a fili da rana kuma da dare ne a kunna fitila fau yadda za su ga kowa kowa zai gansu ai musu bulala ɗari saboda sun yi mugun aikin zina ita zina tana daga babban bala'i da yake janyo bala'i a cikin al'umma zina ita ce abar da Allah subhanahu wa ta'ala da yawa a cikin alƙur'ani yana ambatanta fahisha mugun aiki kai yake ambatan liwaɗi fahisha mugun aiki idan aka samu wani da wata sun yi wannan mugun aikin to ga hukuncinsu daga Allah subhanahu wata'ala bulala ɗan sosai yadda za su ji ciwo ita ce balagagge ɗauki mazakutarsa ya sanya a cikin matucin wata mace wata ba ta ba mace ta aure ce hukunci su yana can zuwa jefe su ake kashe su ake kurum saboda duk wanda ya taɓa aure ko ta taɓa aure ta yi zina ko ya yi zina a tsari na shari'ar musulunci to gaba ɗaya waɗannan mutanen sun yi extra sun yi extra kurum sun gama yawo kurum a kawo da su daga bayan ƙasa saboda zaman su a cikin al'umma bala'i ne ga al'umma zaman mazinata waɗanda sun taɓa yin aure a cikin al'umma to yana gurɓata al'umma yana janyo bala'i ga al'umma amma idan saurayi ne ko budurwa to ana musu bulala ɗari ɗari ne sai saurayin a bakuntar da shi tagrib a bakuntar da shi a wani gari can da ba garinsu ba akalla shekara ɗaya ko kuma ka ce a kai shi kurkuku shekara ɗaya wannan ƙulun fassara ayar kenan alamai sun fassara waɗannan ayoyi guda biyu wani malami yana cewa wasu malamai suna cewa hadhihi sura madaniyatun bil ijma' ita dai wannan sura ta suratul nur sura ce yar madina Qur'ani ya kasu kaso biyu akwai ayoyin da sun sauka a makka tsawon shekara goma sha uku ɗin nan akwai waɗanda sun sauka a madina bayan an koma madina tsawon shekara goma to duk ayoyin da suka sauka a makka su ake cewa da su masiya ayoyin ƴan makka ayoyin da suka sauka a madina su ake cewa da su ayoyin ƴan madina wannan kuma malamai suka ce ko da bayan an koma madina ɗin an yi ƙaura an gane ku an yi ƙaura daga makka an koma madina sai sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo fato makka an gane ko lokacin da ya zo hajjatul wada'i to ayoyin da suka sauka a makka tare da cewa ya riga ya koma madina to dan cewa sun sauka a makka yanzu bai mai da su ‘yan maka ba waɗannan ayoyi har yanzu sunansu ‘yan madina saboda annabi sama ya bar makka yanzu a madina yake makka ya zo ne wani abu waɗannan su ne maganganun da malamai suka yi da sauran wasu maganganu da aka yi akan abin da ake nufi da makkiya ko madaniya malamai suka ce fi tafsiri him li hadhihi al-aya a cikin tafsirin da suka yi wannan aya ko waɗannan ayoyi suratun anzalnaha suratun wannan wata babbar sura ce da muka saukar da ita wa awjabna wa awjabna al-amal bi ahkamiha mun wajabta yin aiki da hukunce-hukuncen wannan sura وأنزلنا فيها آيات بينات من توقد آيوي بينن أتكي رجاء أن تتذكروا ما فيها دنك أو نر هو أذنتو da abin da yake cikin wannan sura min al-ahkami daga hukunce hukunce fa ta'amalu bihi ko aiki da wannan abu wannan haka wasu malamai suka fassara wannan ayoyi guda biyu ko aya ta farko faƙala ba'duhum sashin wasu malaman suka ce hadhihi suratun azimatun min alquran wannan wata babbar sura ce sura ce mai girman gaske min alquran daga alqurani mai girma anzalnaha da muka saukar da ita wa awjabna al'amala biha muka wajibta yin aiki da ita wa aujibna al-amala bi ahkamiha muka wajibta yin aiki da hukunce hukuntanta wa annana fiha dilalatin wadihatun mun saukar da abubuwa masu shiryarwa bayyanannu ƙwaro-ƙwaro dalla-dalla a cikinta lita tazakkaru don kuwa azantu da abubuwan da muka faɗa a ciki ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai don kuwa azantu bi hadhihi al-ayati al-bayyinat da waɗannan ayoyi bayanannu wa ta'amalu biha don ku yi aiki da waɗannan ayoyi bayanannu din وقال صابوني malam sabuni ya faɗa mai wannan littafi namu a sharhul muyassar to akwai wani littafi nasa qabsun min ayatil qur'an hakim ko qur'an karim wato dan yana dan dosano hasake daga ayoyi na alqur'ani mai girma ni ma daga ciki nake dan ciro muku dan mu yi hira kamar yadda kuke ji dinnan malam sabuni yace bi hadal matsala'il qawi da wannan mabuɗi na wannan aya, adal matsala'il ƙauyi da wannan mabuɗi na wannan aya, mai ƙarfi al'ajib mai ban mamaki ƙwarai ce takarɗe kifahe shakin zina, wanda farkon zuwanta, farkon ƙullowar surar ta zo da maganar yanke mugun aiki na zina. amma ya turattabu alaiha ta zo don ta yanke abin da yake tabbatuwa a kan lamarin zina min asarin wa khimatin daga gurabu masu muni baratin masu cutarwa tuhaddimu kiyanar usra wanda zina da ta shiga wani gida zina da ta shiga wata unguwa zina da ta shiga wata kabila zina da ta shiga wani gari to haddimu kiyana da usra tana rugurguza tana rusa kasantuwar wannan family din ne da zaran zina ta shiga wani wata wani family da zaran zina ta shiga wani gida da zaran zina ta shiga wata kabila da zaran zina ta shiga wasu al'umma to rusa su take gaba daya rugurguza jama'a take zina tana rugurguza gida tana rushe daraja da kimar wani gida tana rushe kima da alfarma ta wata kabila da an ce an samu masu yin zina a cikin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan kabilar wannan family din wannan dangin wannan jama'ar lamarin su ya lalace ya harji wannan yarinyar ta janyo musu bala'i wannan yaron ya janyo musu musifa a ce an sami a cikin jama'arsu a ƙabilarsu a danginsu a family ɗinsu an samu mai yin zina an samu wani ɗa ko ta ƴa ta yi zina to ta lalata girman wannan jira ta lalata girman wannan family ta lalata girman wannan unguwar ta lalata darajar wannan jama'ar gaba ɗaya zina musifa ce shi yasa Allah yake ambatanta fahisha mugun aiki mugun aiki tuhaddimu kiyan al-usra wa tudammiru bunyan al-mujtama zina da an samu wata kabila da an samu wani mutum ko wata mace tana yin zina a cikin wata jama'a a wani family a wani society to tana rugurguza ainihin kasantuwar wannan society ne shi yasa al'umma a tashi a yi aiki tukuru a wajen yanke mugun aikin zina a cikin al'umma a unguwa ko a gari ko a gida ko a ƙaramar hukumar gaba ɗaya a yi yadda za a yi a kawar da mummunan aikin zina kuma shugabanni ne za su yi wannan aikin da malamai da attajirai da ainihin shugabanni na gidaje shugabanni na ƙabilu manyan mutane ku ne za ku tashi ku wannan aikin na kawar da mummunan aikin zina daga cikin al'umma don a samu zaman lafiya in ba haka ba zina tudammiru bunyanil mujtama tana rugurguza ginin kowane society saboda jibu suratul karima shi yasa wannan sura mai girma take farawa fatuqarriru take tabbatar da anna al-hudud allati shar'aha al-alim al-qadir cewa haddodi wanda masani masani Allah masani cikakken masanin abin da halittarsa suke cikin gaba daya ya iyakance ya shar'anta ya tabbatar inna ma hiya lil hifazi ala karamatil usra yayi wannan doka ne domin kiyaye family domin kiyaye dangi don kiyaye girma na kabila don kiyaye girma na wata unguwa don kiyaye girma na wani gari don kiyaye girma na wata karamar hukuma a ce ba a a ce ba a samu mai zina a cikin su ba unguwar ba a samu mai zina a cikin su ba dangin ba a samu mai zina a cikin su ba kabilar ba a samu mai zina a cikin ta ba sun tsare girman su amma da zaran an ce an samu mai zina a cikin wannan kabila a wannan gida to ainihin wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to an sanya wannan hukunci lil hifazi ala karamatul usra dan kiyaye girma da daraja na wannan family din wa taharatul mujtama dan tsarkake ainihin society din gaba daya siyanatin nasab an wajabta haramcin zina da yin hukunci akan waɗanda suka yi zina don tsarkake nasaba ta wannan gida nasaba ta wannan unguwa domin da zaran an ce an taɓa samun wani ko wata sun yi zina a wannan familin wani ko wata sun yi zina a wannan unguwar da zai ga wani daga waje yana ɗarɗarɗin zuwa neman aure gida yana ɗarɗarɗin zuwa neman aure unguwar don bai sani ba ko inda zai nemi auren ko suna da dangantaka da waɗanda suka yi zinan nan sai ga lamarin unguwar yana nema ya rushe labarin kabilar yana nema ya rushe labarin gidan yana nema ya rushe zina musifa ce an aiko wannan hukunci an saukar da wannan hukunci lisiyanatin nasab don kiyaye nasaba min at-tasharrudi daga bazama a shiga duniya waddiya'i don kiyayewa daga tozarta ولهذا saboda haka ne أوجب الله هذه الأحكام إيجابا Allah madaukakin sarki ya wajauta waɗannan hukunce-hukunce wajabtawa wa faradaha fardan ya farlanta yin amfani da hukuncin da ya saukar a wannan aya ko a wannan sura dole musulmi muminai su yi aiki da su wa alzama qadatal muslimina Allah madaukakin sarki ya lazumtawa jagorori na musulmi wa hukamahum ya wajabtawa hukumomin jama'ar musulmi da dabiqaha tabbata yin aiki da wannan sura alal wajhi daqiq al aqbal abu ta fuska mai zurfi mafi cika walam yatruk amraha lil ahwa'i bai bar lamarin hukuncin ga san zuciya ba kullum shi kenan dan wani ya yi zina ɗan dangi ne kullum dan wata ta yi zina ɗan dangi ce su ba za a yi musu hukunci ba a yi wa waɗanda ba ‘yan kowa ba a Allah bai bar hukuncin zina haka nan ba warra gabat bai bar hukuncin zina sai sha'awar wasu su ne za su faɗi yadda za a yi ba a Allah shi ne ya faɗi yadda za a yi idan wata budurwa ta yi zina ko idan wani saurayi zina ko idan wata bazawara ta zina ko wani bazawari ya zina Allah shi ya yanke hukuncin yadda za a yi da kafa bal alzama jami'al muslimina al'amala bi muqtadaha ya lazunta wa gaba ɗayan musulmi su yi hukunci su yi aiki da abin da wannan aya ta hukunta ko wannan sura ta hukunta na hukuncin zina li'annaha hukumullahi alqati'a saboda wannan abin da Allah ya faɗa cewa ayi shine hukuncin Allah mai yankewa wa amruhu al-adil shine hukuncin sa na adalci kuma allazi huwa al-allama bainal imani ko huwa alamatu bainal imani wal kufr wanda yin aiki da wannan hukunci wanda Allah ya ce budurwa da saurayi idan suka yi zina an tabbatar mushi cikin tandu ko tilmi cikin tumarya an tabbatar da shaidu guda hudu ko kuma da ikirari daga bakin su ƙara to ba wata magana a yi musu bulala ɗari ɗari in wannan shine alama ta cewa kuna da imani idan kun yi alamar ku ba kafirai bane ku yi aiki da abin da Allah ya faɗa a cikin wannan sura ولهذا قال shi yasa ne ma Allah ya faɗa ita suratun ga wata babbar sura wannan wata babbar sura ce anzalnaha wata muka saukar da ita wa faradnaha muka wajabta yin aiki da ita wa anzalna fiha ayatin mun saukar da ayoyi bayyanu a cikin ta la'allakum tadhakkarun in dai kun yi aiki da waɗannan ayoyin in kun yi aiki da waɗannan surorin in kun yi aiki da wannan sura da waɗannan ayoyi a ciki za ku azantu ya ƴan uwa wannan shine inda za mu tsaya a yau a tafsirin waɗannan ayoyi na farkon suratun nur wanda insha Allah za mu rika miƙa irin wannan sako lokaci zuwa lokaci a cikin wannan karatu namu na Bukhari in Allah ya yarda domin ya zama mun nemi albarkar watan mun karanta ayoyin alkur'ani mun fassara su kuma mun karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun fassara su Allah ya mana jagora Allah ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka karanta ya amfane mu da abin da muka ji ya amfani masu kallo da sauraro da abin da suke ji suke gani Allah ya saka wa malaman da muka cicciro irin maganganun nasu daga cikin littafan nasu Allah ya saka musu alkhairi wannan shine ainihin inda zamu tsaya yau in Allah ya yarda gobe in mun ga fursa zamu dora a cikin wannan tafsiri at-tafsir al-mawdu'i wanda zamu rika yin sa in Allah ya yarda eh ma'ana tafsiri mawdu'i a dauki wani wata aya kwaya daya ko a dauki wasu ayoyi kwaya biyu a kwakulo maganganun malamai a kwakwalon wasu ayoyi da suka ƙara yin bayani a kansu a ɗaukowa da sun manzan Allah da suka ƙara fassara ayoyin a fito da su dalla-dalla in Allah ya daji wanda ya ji zai zama wannan abin ya amfane shi Allah ya mana jagora rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbi ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا أيها القيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وأغننا ببدرك عمن سواك يا كاشف البلوى ويا أهل الثناء ويا لطيفا بالعباد بنا الله كأمس أدوئهم Allah ka amsa addu'o'in waɗanda suke neman yi musu addu'a a irin waɗannan lokuta masu albarka. Allah ka biya bukatunmu ka biya bukatunsu don albarkar alƙur'ani don albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ba mu nutsuwa ba mu kwanciyar hankali masu taimako na bayar da abinci da abin sha da sauran abubuwa na taimako ga al'ummar musulmi a wannan wata mai albarka Allah ya ƙara girman arzikinsu, Allah ya ƙara yawata dukiyarsu, Allah ya ƙara yi wa dukiyarsu albarka, dan albarkan masu albarka, dan albarka shugaba sallallahu alaihi wa sallama. Allah masalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Ma'ugrik, al-Khatim lima sabaq, nasr al-haq bil haq, al-hadi ila siratik al-mustaqim, wa ala alihi qadrihi wa mirali al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.